أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu was sunna ala fahmi salafis salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku tare da ƙara salati da tsira da jinjina ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da alayensa da kuma wanda suka bi su a kan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe to bayan haka muna cikin abin nan suratu hud kamar yadda kuka sani a cikin wannan darasi namu darasi na ashirin shine wannan shine darasin mu ko zaman mu na ashirin ɗari da ashirin da ɗaya muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin muna cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid a mas'ala ta 473 sai lokaci yayi muna halin sa a yau zamu tashi akan wannan mas'ala da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to a mas'ala ta 473 mun fara bayani kanta lokaci muna hali inda malam ya kawo cewa ma fa'idatu takhsisi hadhihi sura bi qawlihi ta'ala menene fa'idar ta sa aka kebance suratu hud inda aka ce wa aka fi hadhihi alhaq ya zo maka a cikin wannan sura gaskiya me yasa aka kebance ta to sai malam ya kawo dalilai an kebance ta ne saboda nuna darajarta an gane ko dan saboda dan saboda sauran surorin ba ba su zo bane da gaskiya ba ba haka ake nufi ba kamar yadda misali an kace wa annal masajida lillah masallatai na Allah ne alhali ko duk abin da ke cikin samai da ƙasa na Allah ne walillahi ma fis samawati ma fil ard don haka kenan nan keɓance su don saboda nuna fifikon su da darajar su kamar inda kuma an ka zo man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal an ka ce wanda ya kasance maki ne ga Allah da kuma manzonsa da mala'ikunsa da manzanninsa da kuma jibril da mikal to kaga ai jibril da mikal suna daga cikin mala'iku kenan kuma a kawo su kuma ai har riga an faɗa kenan abu ne wanda yake ya tabbata sai dai a ce an ka ƙara bayanin su ne ko an kawo sunayen jibril da mika'il ko mikala tunda ce muke zance akwai karatu daban-daban kalma ta Jibril da Mika'il sai an kuma cikin littafin qira'at tafasirkin to dan haka dai suna daga cikin mala'iku kuma sai aka sake kawo su don a nuna darajar su an gane ko kamar yadda kuma malam ya kawo salatul wusta har yanzu dai da sallah ta wusta da inda an ce hafizu ala salawat was salatul wusta ku kiyaye salloli da salloli na tsakiya kenan nan ma an riga an ce salloli to da haka ita sallah ta riga ta tabbata an ce a kiyaye ta to kuma menene zai kawo kuma a sake cewa sallah ta tsakiya ko ku sallah mafificiya duk da yake mun kawo maganganun malamai muka ce sun ce sallar la'asar ce wasu kuma suka ce sallah ce ta asuba kuma waɗansu sun kawo waɗansu maganganu daban-daban waɗanda ba wannan ba mun ce mutum zai iya komawa a cikin littafin jami'ul bayan an tafsiri ayatul qur'an na ibnu jarir tabari a ƙarƙashin wannan aya zai ga maganganu na wato malamai to ha muka kawo bayanan da malam ya kawo cewa kenan kuma da an ce fi waje aka fi hadhihi alhaqu al innan ana nufin in an ce jinsiya ce nan al jinsiya ce ke jan jinsil haqq kenan kamar gaskiya cikin wannan sura ɗaya ne ta zo kaga wannan kuma ba zai yiwa ba a ce alqur'ani zai ɗauki wannan ko kuma ya ɗauke shi waje aka fi hadhihi alhaq gaskiya ta zo maka wadda take sananna wadda an kasanta wannan kenan ba shi ke nuna cewa sauran surori gaskiya ba ta zo ba shi ma wannan ba za ta yi ba kamar yadda malam ya ce an ɗauke shi alama ahudin sabiq gaskiya wadda aka sani to wace gaskiya ce wadda ba cikin waɗancan surorin ba su kenan babu gaskiya cikin su kaga wannan ma ba zai yi ba sannan kuma in an ɗauke shi akan sashen gaskiya ya zo an gane ko to kenan sauran surorin suma ai wato suma kenan gaskiya to sashen ta ba sashen surar ba gaskiya bane ko ko sashen surori ba gaskiya bane duk da wannan dai ba zai yi ba to me yasa dai aka keɓance ta to shi na an ka ce to an yi wannan don saboda a nuna fifikon ta da darajar ta ba don wai sauran alkur'ani bai da daraja ba a'a dukkan alkur'ani da daraja amma yanzu sai an ce in wani yana da fifiko ta wace fuska misali yanzu fatiha sai a ce ita ce ummul qur'an ummul kitab nassi ya tabbata qul huwallahu ta'ala da fifiko akan sauran surori saboda nasoshi sun tabbata in ka karanta ta uku za a baka lada kamar wanda ya karanta alqur'ani misali qul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas ya tabbata cikin nasoshi ana karanta su saboda tsari qul ya ayyuhal kafirun ko ayatul kursi misali waɗanda duk nasoshi sun tabbata suna da wata falala duk da yake alqur'ani magana Allah ce amma ba a cewa wannan yana da fifiko akan wannan sai an samu nassi ingantacce ina fata ana fahimta ta kuma dukkan alqur'ani yana da falala amma cewa duk harafin da ka karanta cikin littafin Allah kana da lada goma kamar da hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda ke cikin sunan Tirmidhi ya bayyana kina akwai fada'il amma akwai fada'il khassa to da haka da kyau kuma wannan wurin an yi karyace karyace da dama an ƙara waɗansu abubuwa da dama cikin fada'il suwar wal ayat sai mutum yayi hattara akwai wani malami da ya kokari ya rubuta littafi ya wallafa shi akan fada'il suwar wal ayat Muhammad Rizqi Tarhoni ɗalibi ilimi zai rinka nima ya karkasa su gida biyu waɗanda basu inganta ba da waɗanda sun ka inganta to ina ganin waɗanda sun ka inganta shi ne aka buga mujalladi biyu sai ɗalibin ilimi ya same shi ya riƙe don saboda ya san in an ce wannan sura ko aya tana da falala ga falalar kuma ga dalilin da sa wato suka tabbata ko ta tabbata in ba haka ba za ka je ka ta faɗa don babi ne wanda an yi ta ƙarece ƙarece cikin shi kwarai da gaske kamar yadda malaman hadisi suka nuna in ka diba cikin asbabu wadda il hadith za ka ga wannan a cikin wurare daban-daban. to madalla wannan shi ne abinda malin ya kawo kina an nuna fi hadhihi ba wai ana nufin ba a'a ba cikin wannan sura ba ba gaskiya bane a'a an kawo fi hadhihi alhaq dan saboda nuna wato kamar fifi kwanta kuma nassi na ya tabbata cewa wagga an ce fi hadhihi alhaq cikin wannan sura ya zo to amma wannan kamar uslubi ne na qur'ani wani lokaci dan saboda raddi ma ga kafirai a nuna gaskiya ce ta zo saboda an yi bayanin kissoshi na annabawa daban-daban to sai a ce gaskiya ta zo maka saboda babu wanda zai iya inkarin wannan ko cikin ahlul kitabi ko cikin mushrikai duk da yake malam ya kawo wata magana cewa waɗansu sun ce waja aka fi hadhihi alhaq ana nufin wato shine cewa an fi hadhihi nan fi hadhihi alhayati dunya kina a cikin wannan rayuwar duniya gaskiya ta zo maka shine alqur'ani sai zaman to ma an kai wannan fasara ba sai an tafi zuwa cewa sura ba kinan kaga babu wani iskali a karkashin wannan ina fata an fahimta malam yace wala yuqalu ba za a ce ba kiran karkashin wannan magana inda muka tsaya bayan ya ce waqila al-isharatu bi hadhihi ila ad-dunya la ila sura wal jamhuru ala al-qawl al-awwal bakin nan muka tsaya a wancan darasi sai malam yace to wala yuqalu ba za a ci ba inna ma khussat hadhihi sura bidhalika an keɓance wannan sura inna ma khussat hadhihi suratu bidhalika an keɓance wannan sura da wannan bil aka fi hadhihi al-haq li anna fiha al-amra bil istiqama don an ce wai cikinta akwai umarni da istiqama shine wato wato kamar a ce istiqama daidaituwa akan hanya ta gaskiya bi qaulihi ta'ala inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fastaqim kama umirta ka tsayu kamar yadda anka umurce ka wa man taba ma aka da wanda ya tuba tare da kai wala tatghaw kada ku ketare iyaka innahu bima ta'maluna basir Allah mai gani na ga abin da kuke aikatawa ko kuma masani na domin daga albasaru shine gani ko kuma daga albasira ne shine basira ta zuciya wal istiqamatu ma da yace daidaita min a'la al maqamat inda al arifin tana daga cikin mafi daukakan matsayi inda al arifin a wajen masana li anna to wannan wani uslubi ne wanda galibi zaka iske masu sufanci suna amfani da shi su ce akwai wani makami mafi girma galibi taskiya ne tsarkakan rayuwa ce kuma kowa yana da shi matsayi a wajen Allah li anna naqulu naqulu al amra bil istiqamati ja'a aidan fi domin in an ce nan fi hadhihi alhaq don saboda an ce fasakin kama umirta ne shi yasa an ce fi hadhihi alhaq to ai kuma umurni da istiqama ya zo injimalan fi surati hamim ain sin qaf suratu shura kenan qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wastaqim kama umirt ka wato daidaita kama umirta kama yadda aka umurce ka an gane ko ko ka miƙe akan yadda an ka umurce ka kada ka karkace wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son ransu suratu shura aya ta 15 ya ce to in haka ne malin ya ce wala yasluhu hadha wannan ba zai inganta ba an gane ko illatan wala yasluhu hadha illatun litakhsis wannan ba zai bai inganta ba a ce wannan shine illa ta taksisin wannan sura dalili kuma ita ma ya kamata a ce alhaqu wa ja'aka fi hadhihi alhaqu cikin suratu shura in wannan shine illa amma cikin sura ba a ce wa ja'aka fi hadhihi alhaqu ba sai cikin suratu hud kenan sai zamanto dan saboda ita wannan sura na nuna darajar ta ne kawai an kai haka ba wai dan saboda sauran surorin ba gaskiya bane wallahu a'lam Allah shine mafi sani to ƴan uwa musulmi wannan shine karshen abin da malam ya kawo a cikin suratu hud a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha kafin mu shiga cikin suratu yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim akwai bayanai da ya kamata mu dan ƙara kaɗan kafin mu shiga cikin surat bayani na farko shine cewa cikin qur'ani zaka ga ma qur'ani yana amfani da wannan ba sai wannan wuri ba misali a cikin suratul ma'ida Allah ya ce watul alaihim naba abnai adama bil haqqi ka ba su labarin ƴaƴan annabi adam bil haqqi da gaskiya ka gani ya kawo nan bil haqq a cikin suratu al-qasas yace natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq muna baka labarin fir'auna abin nan natlu alayka min naba'i musa muna baka daga cikin labarin annabi musa wa fir'auna da fir'auna bil haqqi da gaskiya to amma wani lokacin sai ce watlu alaihim naba'a ibrahim misali a cikin suratul shu'ara bai ce bil haqqi ba ai ba shi ke nuna labarin annabi ibrahim ba gaskiya bane wani lokacin qur'ani na ka bil haqqi din nan saboda ishara zuwa ga ba wanda isa ya karyata ba wai dan saboda cewa ba a'a sauran ba gaskiya bane dukkan qur'ani gaskiya ne domin daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake an gane ko wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين التي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا باب وتآية القرآن قوة مغنى ودى أكريا إن دي يتبت القرآن دون هكا irin wannan shubuhohi kada a zo muna da su wata rana a ce to na an ce bil haqqi da gaskiya a dan ba a kawo ba wani lokacin nan saboda munasabar bata zo bane ta a faɗa amma gaskiya ce cikin alkur'ani tsagoronta tun daga farko har ƙarshe wannan shine abin da ya kamata mu fahimta abu na biyu da zamu ƙara shine cewa wajen da malam ya kawo mas'ala ta a ƙarƙashin mas'ala ta 468 wajen amsa ta farko da malam ya kawo inda ake cewa wato la af'alu kaza ما اختلف الليل والنهار وما دامت السماء والأرض وما أطمت الإبل تو كرشي كما من يبن شكي كرشي تا أطم أطمت الإبل sai kuma nake ganin cewa wallahu a'lam kuskure ne aka samu na buga littafin mi mumkin nan babu ta an gane ko mi mumkin nan ni a fahimta ta babu ta wato abin da zai fi kawowar ma'ana a kusa ma attatil ibilu ne domin atta shine wato raƙumi yayi kuka aqatil ibilu ta yi kuka ko ta yi boda in ji malaman zauri to don haka sai zamanto abin da ake nufi da aqa matukar raƙumi yana kokawa to wannan shi ne ni abin da nafi abin nan zuwa gare shi domin fi'ili na aqa shine ake amfani da shi wajen wato raƙumma galibi a cikin yaren larabci don haka shi ne abin da fahimta wallahu ta'ala a'lam to wannan shine karshen suratu wato yusuf kenan yanzu kuma insha Allah karshen suratu Hud kenan zamu shiga cikin suratu Yusuf da izinin Allah subhanahu wataala to kafin mu shiga cikin mas'alolin mu zamu fara ne da wato suratu Yusuf alaihi salam mai tahqiqin wanda littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi a ƙasa ya kawo bayani yake cewa al-ismul wahid li hadhihi sura ya ciro ne daga littafin at-tahrir wa tanwir saboda wani bi idan kaga malami ya samu dacewa a wani fage ko a wani wuri kana iya amfanuwa da abin da ya faɗa wanda ba dole bane sai ka kawo naka to galibi da ya tahqiqin wanda littafi tun da wajen hadisi yana tahqiqin su amma sai ya kasance wajen bayani kan sura ko wani farkonta ya ga kamar ibnu ashur wanda malami ne da kasar tunis ya kawo bayanai waɗanda suke masu gamsarwa kuma waɗanda wani lokacin ba su buƙatar sai an tsawaita kansu kina sai a kawo su don saboda fa'ida ta haɗi kina abin da shi malam ya faɗa eh, al-ismul wahid shi mai tahqiqin littafi ya kawo magana ibnu ashur ne kenan alismul wahid li hadhihi sura kenan suna guda kacal tilo wanda wannan sura take shi ismu suratu yusuf suna ne da suratu yusuf malam yace faqad zakara ibnu hajar ibnu hajar ya fada fi kitab al isaba a cikin littafi na al isaba da yayi isaba fi tamyiz sahaba fi tarjamati rafi' bin malik kenan a cikin tarjama ta rafi' dan malik an gane ko az-zurqi ko az-zarqi an ibn ishaq daga ibn ishaq anna rafi' bin malik cewa shi rafi' dan malik awwalu man qadima al-madinata bi surati yusuf shine farkon wanda ya zo da Madina da suratu Yusuf tunda Makka ta sabka yani ba'da an baya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmal aqaba rana ta aqaba wato bai'atul aqaba wa wajhu tasmiyatuha zahirun malam yace dalilin da yasa wato an ka sanya mata wannan suna zahiri ne abu ne zahiri li annaha qassat qissata Yusuf alaihi salam domin ta bada labarin qissata annabi Yusuf alaihi salam kullaha dukkaninta an gane ko walam tadhkur qissatahu walam tudhkar qissatuhu fi ghayriha ba ambaci sura annabi Yusuf ba a cikin wata sura wadda ba wannan sura ba walam yuzkar ismuhu fi ghayriha ba ambaci sunan annabi Yusuf ba a cikin waninta illa fi suratul an'am wa ghafir sai cikin suratul an'am da ghafir kinan can an ambaci sunayen shi ba tare da an kawo kissa ba dan kaka ce malam yayi kuskure wa fi hadha ismu malam yace a cikin wannan suna tamyizul laha za a bambanta ta min baini suwari da sauran surori min baini suwari al-muftatahati bi hurufi alif lam ra suran da sun ka fara da alif lam ra malam yace kama zakarnahu fi surati yunus kamar da muka bayyana cikin surati yunus domin misali alif lam ra suratu yunus ta fara da shi amma in an ce alif lam ra an kasa suratu yunus kenan an san an bambanta ta da saura in an ce alif lam ra suratu hud ta fara da shi to amma an ce alif lam ra an ce suratu hud an bambanta ta da sauran haka suratu yusuf an ce mata alif lam ra to ita ma in an ce suratu yusuf an bambanta ta da sauran haka in an ce alif lam ra suratu ibrahim ta fara da shi to kaga in an ce suratu ibrahim ta bambanta da sauran in an ce alif lam ra suratul hijr ta fara da shi amma an ce suratul hijr ta bambanta da sauran sai dai ita suratul ra'd ta fara ne da alif lam mim ra don haka ita mimun ta shiga wato tsakanin lamun da ra'un ita ba sai an faɗi wannan ba to don haka dai wannan shi dai ne abinda malam yake son ya ce to kaga wannan bayani yana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya fahimce shi wallahu ta'ala a'lam to mas'alar da zamu tashi akan ta domin malam mai as'ilatul qur'anil majid wa ajbatuha shine yawaita bayani a cikin wannan sura in muka duba cikin dafu yahmil tirab an ayatul kitab shi ya kawo mas'ala guda ne kenan don haka kuma mas'ala ta aya ta 100 kenan za ga galibin yanzu bayanan za su za su kasance ne cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi Malam ya ce a mas'ala ta 474, fa in kila idan aka ce kai faƙala, ya aka yi Allah ya ce, kinan cikin kisa annabi Yusuf, in ni ra'aitu ahada ashara kaukaban. Lokacin da Allah ce, if qala Yusuf li abihi, ya abati in ni ra'aitu ahada ashara kaukaban. Ya ce, na ga wato wata kaukaban tauraro goma sha ɗai, annabi Yusuf yake gaya ma mahaifinsa. Wa shamsa da kuma wato rana, wal kamar da wata. malin yace walam yaqul 13 bai ce sha uku ba an ka huta 13 kaukaban yace kawai tauraro goma sha sha abin nan sha uku domin da rana da wata sukan su nau'i ne na taurari mu mai haske wa huwa aujazu shine mafi takaitawa wa aksar kuma shine mafi gajirtar da magana ta zaman to gajeruwa kenan wallazi ra'ahu abinda yusuf ya gani kana ahada ashara kaukaban tauraro ne goma sha ɗaya ghairar shamsi wal qamar banda rana da wata an gane ko kulna za mu ci qusida an so atfuhuma alal kawakibi ai atafin rana da wata kina a hada su ai adafin su akan tauraru takhsisan lahuma bizikri dan a kebance su da ambato wa tafdilan lahuma ala sa'iril kawakib dan a fifita su akan sauran tauraru lima lahuma min almaziyya domin abin da suke tattare da shi na maziyya na bambanci war rutba da daukaka matsayi kenan alal kulli akan saura wa nadhiruhu malin yace tamkashi ta'khiru jibril wa mika'il anil mala'ikati alaihim salam da anka jinkirta fadar jibril da mika'il wajen fadar annabawa thumma atafahuma alaihim sannan ya dora shi ya dora sunayen ya karo da sunan jibril da mika'il akan sauran annabawa an gane ko yace in qulna innahuma ghayra muradaini bi lafzil mala'ika in mun ce su wato jibril da mika'il ba a yi niyyar saka su ba a cikin lafazi na mala'ika a can wannan mallan yana magana ne akan wato aya ta cikin suratul baqara aya ta 98 man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala kaga an ce wanda zaman tumaki ne ga Allah da mala'ikunsa da kuma wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila wa mikala kaga da jibril da mika'il alhaliku da jibril da mika'il suna daga cikin mala'iku an gane ko to kaga me yasa sai aka bar waɗannan to ya an ce jibril da mika'il suna cikin mala'iku koko ba ana nufin da su ba can da an ce mala'ika nan sai zamanto an kawo su don a nuna bambancin su shi yasa kenan can da an ce mala'ika ban da su sai ne zo aka zo aka kawo su don saboda a nuna su daban suke suna da wani matsayi shi yasa ya kawo kaukaban sannan ka ashamsu wal qamar ko kuma ce a'a can farko an faɗe su suna ciki amma nan sai aka ƙara bayanin su saboda a nuna bambancin su suna da wata kima da daraja maganganu ne guda biyu na malamai yace to wakaza kamar haka ne qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala hafizu ala salawati ku kiyaye salloli was salatil wusta da sallah ta tsakiya su aya ta 238 a cikin suratu wato al-baqara in qulna innaha ghayra muradatin bi lafzi salawat in mun ci a'a ita ba ta ga cikin salloli ba a sa daga ita ba sai ya zamanto kenan an keɓance ta ran saboda wata falala da take da ita ko kuma ce a'a an faɗe ta amma an fitar da ita saboda wata falala ce duk dai babu wata matsala in ma mun ce tana cikin sallolin daga baya aka fidda ta babu matsala abin da yasa waɗansu suke cewa bata daga ciki saboda ka a ce magana ta maimaitu tun da can an ce tana ciki kuma yanzu a ce a sake maimaita ta wasu ka ce a'a tana ciki amma yanzu an keɓance ta ne saboda nuna muhimmancin ta galibi dai duka waɗannan maganganu in ka duba wato zaka iske kamar wato musu karo da juna ba ana iya wato taujihin su to wannan shi ne abin da wato malamai suka ce to wannan kenan sai kuma malam ya tafi a mas'ala ta 475 yake cewa fa in kila idan aka ce ma fa'idatu takrari ra'aitu menene fa'idar da aka maimaita kalima ta ra'aitu har so biyu kiran da yace inni ra'aitu ahada ashara kaukaba wash-shamsa wal-qamara sai ce ra'aituhum li sajidina yana iya cewa inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wash-shamsa wal-qamara li sajidin yasa ce ra'aituhum li kuma ya sake maimaita shi malam yace kulna zamu ce qala az-zamakhshari zamakhshari ya ce mai tafsirin al-kashaf mai aqidan mu'tazila ana amfanuwa da maganganun sa wato a cikin balaga ta al-qur'ani inda bai kawo aƙidar shi ta mu'tazila ba sannan inda kawo aƙidar shi ta mu'tazila za a yi nakarinta a fitar da ita kuma inda kawo hadisai da'ifai za a diba cikin takhrij al-kafi shafi takhrij ahadith al-kashaf na ibnu hajar al-asqalani yadda tahqiqi ya fitar da wato waɗannan hadisan ya nuna waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba to don haka dai malamai suna kawo magana zamakshari ba wai don sun yarda da aƙidarsa ba a'a wani lokacin fa'idar da ya kawo ko ko don saboda a faɗa ya faɗa in kuskure ne sai a nuna ɗalibai ga inda kuskuren yake qala zamakhshari zamakhshari ya ce laisa zalika takraran ba wai maimaitawa akai ba bal huwa kalamun musta'naf magana ce wadda aka ci gaba da ita aka kawo ta magana sabuwa ista'nafa daga al'anfu ne shine hanci to shi hanci shine farko kenan cikin huskar dan adam yana daga cikin abu na farko kenan ista'nafa kamar a ce an sake sabon yin abu yace to wudi'a jawaban li su'alin muqaddar wudi'a an maimaita wannan kalima ne an dora ta jawaban amsa ce li su'alin muqaddar ga magana wadda an kaddara ta tambaya wadda za a kaddara min yaqubu alaihi salam daga yaqubu alaihi salam ka annahu qala lahu kamar dai ya ce da shi ba da qaulihi ta'ala bayan fadar Allah subhanahu wa ta'ala kina inda Allah ya bada bayanin abin da Annabi Yusuf ya ce wa shamsa wal qamara da rana da wata aya ta wato aya ta hudu cikin suratu Yusuf kaifa ra'aitaha ya kagganta yace sa'ilan an hali ru'yatiha ya tambaye shi akan halin yadda ya gane ta ya ga su tauraron kenan da rana da wata fa qala mujiban lahu sai yace yana bai bashi amsa ra'aituhum li sajidina na gansu suna mini sujada an gane ko kenan wannan shine ra'ayi na Imam Zamakhshari wa qala az-Zajjaj Imam az-Zajjaj yake cewa innama karrara al-fi'la abin da ya samu mai ta wannan fi'ili ta'kidan dan saboda karfafa magana lin lamma tala al-kalam saboda magana ta yi tsawo an gane ko tun da can ya ce inni ra'aitu ashar kaukaba wash-shamsa wal-qamara kaga an samu fasil magana ta dan yi tsawo to sai an ka sake mai ta fi'ilin kenan ta'kidi na yace lamma tala al-kalamu kama fi qawlihi ta'ala kamar da yazo cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hum bil akhirati hum kafiruna kaga ana cewa wa hum bil akhirati wa hum bil wa hum anil akhirati hum ghafiluna ai ana cewa wa hum anil akhirati ghafilun amma sai an ka ce wa hum anil akhirati hum ghafiluna sai da mutunta akidi ne nan ba zancen nisa bane amma ana nufin ta'kidi ne shi yasa aka kawo shi suratul rum aya ta bakwai wa hum bil akhirati kafirun a cikin suratul a'raf sai aka abin nan aka ce wa hum bil akhirati kafiruna kaga ba a ce wa hum bil akhirati hum kafiruna ba a cikin suratul a'raf aya ta 45 duk da yake wato a cikin suratul yusuf an ce wa hum bil akhirati hum kafirun ya sahibai sijni sannan a cikin suratul hud an ce wa hum bil akhirati hum kafirun aka maimaita hum hum amma cikin suratul a'raf sai ba a maimaita shi ba ina fata an fahimce ni an gane ko wa hum bil akhirati hum kafirun alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan وابن ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أتكن سورة هود أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض تنهك أتكن سورة هود دي دي يوسف سيكا هم هم بيو a cikin suratu wato al'araf sai ka ɗauki hum ɗaya ba sai ka maimaita ba kenan sai zama to hum hum game har da alkur'ani a cikin suratu yusuf da cikin hud sannan kuma ya zo ne da ta'kidi dan saboda karfafa magana kenan haka imamu zujaji ya taɓa cewa ta'kidi ne ba wai tambaya ce za a kaddarawa ba wa qala ghayruhu wani su yace inna ma karrarahu tafkhiman lirru'ya ya maimaita shi saboda nuna girma tafkhim daga fakhama ne da larabci wato nuna girman gani wa ta'ziman lahadan saboda abu ne mai girma yace ra'aituhum li sajidin ma'ana dai abu ne wanda yana ganin shi na ga rana da wata na ga tauraro goma sha ɗaya da rana da wata sai ce kuma na gansu suna mini sujada kenan kamar abu ne wanda yake wato ya gane shi abu ne mai girma kwarai da gaske an gane ko shi ne abinda malamai sun ka faɗa kenan da magana uku muke da shi ko ya zamanto saboda tambaya ce da annabi yakubu ya yi masa ko ko ya zamanto a'a an yi ta akidi na saboda magana ta yi tsawo kamar yadda imamu zazzaji ya ce ko ko a'a saboda girman wato ru'ya kyan abu ne wanda yake na ban mamaki shi yasa ya maimaita shi ya ce ra'aituhum li sajidina to ya ce to fa in qila idan aka ce kaifa ujriyat majral uqala'i ya an kai an kai amfani da kalima wato ta ra'aituhum an ka sa musu damiri kenan ujriyat majral uqala ma'ana aka bijiro musu da damiri aka kawo musu da damiri asalin ujriya shine abinda an gudanar da abu wato an tafiyar da shi na akan tsari na damiri na masu hankula fi qaulihi a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala ra'aituhum na gansu wa fi qaulihi sajidina amma cikin qaulihi sajidina kuma an ka kawo damiri na abin ga domin abin da bai da hankali in mun ce bai da hankali ba ga Allah ba kamar gare mu tunda mu ban ba mu yi musu magana ba mu yi rana magana ba mu yi wata magana sabanin ubangiji shi sama da ma'aki da suke cewa a bambanta in an ce ghairul uqala ba a wajen Allah subhanahu wataala ba domin Allah yana musu umurni kuma za su ci umurnin Allah to dan haka dai sai an ka ce ra'aituhum yace na gansu bai ce ra'aituha ba kuma li sajidina bai ce sajidatin ba ko sajida me yasa ya kawo wannan ya ce to wa asluhu ra'aituha sajida na ganta suna mai su mini sujada malin ya ce to kulna za mu ci lima wasafna saboda abin da muka sifanta an gane ko bima huwa min sifati man ya'qilu domin an kawo sifa abin da yake hankalta wa huwa sujudu shine sujada ujriya alaiha hukmuhu sai an ka bata hukuncin sujada ka annaha aqila kamar dai tana da hankali tunda an yi zancen sujada kuma an san mai hankali sai yakin sujada sai an ka ba su damiri kuma na mai yin sujada wa hadha sha'i'un fi kalamihim malam yace wannan abu ne wanda ya yadu yayi yawa shine sha'i' abin da ya yadu innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu wa hadha sha'i'un fi kalamihim yana da yawa a cikin magana ta larabawa an gane ko an yulabisa shay'u shay'a abu ya cuɗanya da abu yulabisa daga allubsu ne libasu shine abinda an ka saka kenan kamar yadda sutura take cuɗanyuwa da jiki kenan abu ya cuɗanya da ɗayan uwansa min ba'dil wujuhi ta waɗansu fuskoki fa yuta hukman sai a bashi hukunci min ahkamihi na daga cikin hukumsansa izharan don a bayyana li asali mulabasati don tasirin wannan kamar cuɗanya da aka nuna almuqarina wadda aka hada su tare tunda an bashi damiri na sujada kuma sai a bashi an bashi aiki na sujada sai a bashi aiki irin na masu yin sujada wa nadhiruhu malan yace tamka irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qalat namlatun sai namlatun tururuwa qalat tace ya ayyuhan naml ya ku taron abin nan tururuwa domin annamlatu daya in an ce annamlu kuma tururuwa mai yawa albaqaratu saniya daya albaqaru shanu masu yawa shi yasa suka ce innal baqara tashabaha alaina an-nakhlu wa an-nakhlatu dabino iccen dabino daya an-nakhlu masu yawa haka ne at-tamratu guda dan dabino daya at-tamru nau'i na dabino jinsin dabino wato suna da yawa ash-shajaratu wato itanya daya ash-shajaru masu yawa itace masu yawa kidan idan aka shafe as-samaru ƴaƴan itace as-samaratu dan icce daya nan ta'un take bambanta su dan haka sai ai hattara to sai ce kamar yadda anka ce ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum ya ku tururuwa ku shiga cikin gidajenku kenan sai anka ce udkhulu an gane sai anka ba su zamiri na masu hankali suratul namli aya ta 18 wa qawluhu ta'ala da fatar Allah subhanahu wata'ala fi wasfi samai wal ard a lokacin da ya sifa ta sammai da kasai kalata sun yi magana sun ce ataina mun zo ta'i'in muna masu da'a domin ya ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha Allah ce ku zo ku kuna so ku baka so ba kwa so qalata ataina ta'i'in sai suka ce mun zo muna masu da'a to anan za mu dan yin kamar karin bayani saboda waɗansu mas'aloli da suke da muhimmanci a ƙarƙashin wannan an gane ko don saboda akwai matsaloli masu hatsari kwarai da gaske shine cewa cewa tururuwa ba magana ne ta yi ba a ta yi magana ne irin magana irin tata na akwai matsala domin nan ne aqida ta mu'tazila take shigowa in an ce komai yana ma Allah tasbihi sai su ce a'a ba tasbihi ne suke ma Allah da baki ba irin wanga tasbihi a'a cikin ɗabi'a su a halin su ne suke yin tasbihi to kaga nan da anka ce ya ayyuhan namlu dukhulu masakin kuma Allah ya ce turuwa ta magana kaga sun ka ce a'a ba magana ne ta yi ba a'a saboda an yi amfani da fi'ili na magana irin yadda dan adam yake magana shi yasa an kamata damirin dan adam kamar inda anka ce kuma qala ta atina ta'in sai suka ce a'a sama bata yi magana ba kasa bata yi magana ba a'a bilisanil hali ne sun karba mu kiran Allah sun kasance kuma duk ayoyi zaka ga mafi yawanci suna musu irin wannan tawili to irin wannan kuskure ne da malin yayi kuskure aqida ta ahli sunna wal jama'a ba a cewa ba sa magana domin Sulaiman yayi magana da hudhudu sannan kuma annabi Sulaiman Allah ce fatabassama dhahikan min qawliha da annabi Sulaiman Allah so ya ji magana ya ji magana kuma yayi dariya sannan kuma misali da inda Allah ce annabi Sulaiman ya ce ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tsairi an sanar da mu magana kalima ta mantiq wani lokacin tana nufin fata kalima ta mantiq wani lokacin tana nufin magana to nan magana yake nufi muna jin magana tsuntsaye ashe in Allah ya so a ji za a ji kenan Allah yana magana da su kuma waɗanda su daga cikin bayan shi za su ji to don haka shi yasa ma Allah ce ma wato duwatsu su karba tare da tasbihin Annabi Dawud ya jibalu awwibi ma ahu wat-tayr ya ku duwatsu awwibi wato ku karba kenan daga aba ya ubu raja'a to awwaba kenan ya karba kenan ya maimaita ma ahu tare da Annabi Dawud wat-tayr da tsuntsaye an ce su yi tasbihi tare da shi kenan ashe suna yin tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi sai Allah ce walakin la tafqahuna ba kwa ji ba kwa shi to cewa ba su yin tasbihi to kaga wannan aqida ce ta mu'tazila wanda kuma zaka iske a yanzu turawa da suka gano akwai irin waɗannan aqidun suna daddibowa duk inda akwai wani abu wanda yake mai hatsari wanda zai kawo fitina cikin alqur'ani ko hadisi ko addinin musulunci sai su fitar da shi sai ce to kenan wato kenan cikin qur'ani an ce turuwa ta magana ba magana ne ta yi ba to kaga daga nan ana son a karyatar da alqur'ani domin an ce ba ta yi magana ba kina Allah ya ce ta yi magana ba magana ta yi ba to yanzu za su maka a'a ana nufin kawai a cikin halin ta haka ne take tafiya amma su abin da suke son su kai gare shi shine a karyatar da alkur'ani kadan kadan kidan duk labaran da qur'ani yake basuwa da an karyata daya to zuwa gaba za a tafi biyu zuwa gaba shikenan ma sai a karyatar da alkur'ani a huta haka ne suke son su karyata wannan sai su ce kiyama ma da an kace za a yi kaza ai duk labarai na wutar jahannama da ake cewa kai wani symbol ne kawai wani ba wani abu na ba wani symbol ne dai ake bada labari babu shi to kaga daga nan sai qur'ani ya koma ramzi ko ko a ce cikin muhalki na an kaga waɗansu abubuwa kenan sai a koma cikin filozofi irin yadda ake cewa wasu filozof irin yadda aflaton yake cewa akwai wata duniya almisali akwai duniya wadda muke cikin ta shine duniya wadda wadda muke cikin ta wato fact ce ba ita ce ta haƙiƙani ba akwai duniya wata cana can wadda yake tunani wadda can wadda ta dace saboda nan mutane suna kashe-kashe suna kaza suna kaza to wannan duniya ba ita bace akwai wata duniya can daban wadda ita ce ingantattar duniya kaga duk irin haka wannan wato suna so su kawo irin wannan cikin alkur'ani da hadisi a ƙaryatar da wannan to saboda mu'tazila suna da irin waɗannan maganganu ko su nuna alkur'ani halitta ne alhali takardar da aka rubuta alkur'ani ko allon shine halitta ko tardawa da aka rubuta alkur'ani ita ce halitta amma shi Qur'anin ba halitta bane sautin mai karanta Alqur'ani shine halitta amma magana Allah ba halitta bace to amma saboda sun san irin waɗannan fitintunu a tarihin musulunci aqidar mu'tazila khawarij shi'a wane ne wane ne duk wani mugun da taba kawo wata shubha sai su tattaro irin waɗannan abubuwa sai a watso su musamman da irin wannan zamani cikin internet cikin TV cikin karantarwa a cikin makarantun mu cikin kaza cikin kaza saboda irin wannan yana sawar su cimma burin su ga waɗansu su hallaka su Allah kai mu tsari to dan haka nan cewa turuwa ba ta magana ba ba gaskiya bane yanzu za ka ga waɗansu na cewa kai ya za a yi turuwa ta magana an gane ko sai a ce a bambancin dan adam da dabba ai shi yana magana ne ita ba ta magana wai ga maka ga qur'ani yana cewa qalat namlatun ya jibalu awubi ma huwa tayr kaza kaza a a suna magana la tafqahuna ba kwa ji Allah ya ce la tafqahuna ba kwa fahimta ba irin wanda kuka fahimta bane sai in wanda Allah so ya sani yake sani da haka irin waɗannan abubuwa kada wani mutum ya zo ya ɗauko irin waɗannan aƙidu ya kawo ya zama to zai kawo matsala shi yasa hatta da karatun irin waɗannan shubuhohi wani lokaci yana da amfani yana da amfani ga ɗalibin ilimi ya karanta irin waɗannan shubuhohi me ya amfanin sa saboda zai zama to ka san da akwai wani abu wanda bai da kyau kuma ga irin yadda ake raddi a da hujjoji a aqida ta ahlus sunna wal jamaa wallahu ta'ala alam wannan shine abu na farko wanda zamu karawa abu na biyu kuma wanda zamu kara a ƙarƙashin wannan cewa ra'aituhum li sajidin ba dukkan inda an ka ce ba an yi amfani da shi zuwa ga gumaka wani lokaci yake zaman tuwa an yi amfani da shi zuwa ga abin da bai da hankali kuma a cikin tsarin nahau ba a aqida ba domin a cikin suratul a'raf inda Allah subhanahu wataala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun kana ganin su suna kallon ka amma ba sa ganin ka waɗansu malamai sun ka ce wa tarahum su kafirai kana ganin su nan ba zancin gumaka ake ba yanzu runa ilaika hum la yusirun suna ganin ka amma ba sa gani suna ganin ka ta ido amma ba sa ganin ka ta basira dan musu gane kai annabi Allah bane kuma ba za su gaskata ka ba wasu ka ce wa tarahum damiri yana koma ne zuwa ga gumaka kana ganin su an yi sassaka su an yi musu ido yanzu runa ilaika kamar suna kallon ka amma alhali ba sa gani wasu ka ce a'a damiri yana koma ne zuwa ga su kafirai da kuma gumaka to amma su kafirai suna ganin ka hakikatan amma ba sa ganin ka a matsayin manzo su kuma gumakan yanzu ruwa ilaika kana ganin su kamar suna ganin suna kallon ka amma ba sa kallon ka kenan sai zamanto shi kallon kafirai bai da amfani ne su kuma gumakan ba sa yin kallo ne kenan sai zamanto in mun dauki cewa kafirai ake nufi kenan tarahum yanzuruna ilaika an yi amfani da damirin auren sa tunda manya aqilu ne in kuma mun ce wa tarahum yanzuruna ilaika akan gumaka ne sai zamanto an yi musu amfani da damiri na mai hankali saboda mi saboda an yi musu amfani da fi'ili na ar-ru'ya kallo in kuma mun ce a yana nufin kafirai ne da kuma gumaka to babu matsala saboda an yi wato mai hankali abin da yake mai hankali ya haɗu da bai da hankali to duka ana iya amfanin wani da wani damirin wani alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati man fil ard kaga man lil aqil to man fis samawati man fil ard kaga duk abin da ke cikin samai da kasai akwai man ya akil akwai man la ya akil ta fuskar nahawu ba ta fuskar aqida ba kuma an ce yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard kaga nan an hade da man ya akil da man la ya akil duka an hada su wuri guda saboda an yi musu amfani da wannan fi'ili amma muna maimaitawa in an ce man ya akil wa man la ya akil ta fuskar lugha ba ta fuskar aqida ba to wannan abin da ya kamata mu ƙara kina a ƙarƙashin wannan sai kuma mas'ala wadda ya ƙara ya kamata mu ƙara shine cewa da yace inni ra'aituhum li sajidin annabi yusuf ya ga suna mishi sujada to kaga wannan ya nuna cewa ƙarshen surat ya bayyana iyayen shi ne guda biyu duk da kyau sun ce ba mahaifiyar shi bace an gane ko kanwar mahaifiyar shi ita ce adda rai lokacin da an kai masa sujada ana fahimta ta lokacin da suka zo sun yi annabi yusuf sujada Allah ya ce wa rafa'a abawaihi ala arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan kinan yan uwansa guda goma sha ɗaya su ne ahada ashara kaban wa shamsa wal qamar da rana da wata an gane ko sai suka yi mishi sujada kenan da mahaifin shi da mahaifiyar shi to kenan yanzu wannan shine hakika ne wasu sai to ai yannan yannan ya nuna ana iya yi mutum sujada an gane ko to anan dole ita ma wannan shubha sai mun tashi tsaye kanta abu na farko shine cewa da an kace sun yi musu sujada ko kuma an ce mala'iku su yi ma annabi Adamu sujada wasu na fakewa da wannan a'a sujada ta annabi Adamu Allah ne ya ce ayi wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam da Allah ce ayi sujada ba annabi Adamu bane an kai ma a'a Allah ne ya umurni shi ko Allah ba a tambaye shi me yasa ya ce ayi kaza na dai kenan an gane ko na biyu shi annabi Yusuf da an ka ce an yi masa sujada na farko ba sujada bace ta aduka wato ayi sujada akan gabbai wannan abu na farko kenan na biyu waɗansu malamai suna ganin kamar ɗan dukar da kai ne irin yadda ake cewa wadkhulul baba sujjadan bani isra'ila su babi su kofa suna masu sujjada ba ana nufin suna tafiya suna sujjada ba kenan su ɗan duka kansu su yi da'a kuma ko da mun ce su yi sujjada ne irin waccan da Allah ne ya umurce su nan ma babu wata ta cewa to amma annabi Yusuf in an ce wa kharru lahu sujjada Allah ya ba da labari to muqaddar ta ma sujjada ce irin waccan su annabawa ne shi dai annabi Yakubu annabin Allah ne tabbas annabi Yusuf annabin Allah ne tabbas ƴan uwansa an yi sabani kan annabta su ko ba annabawa bane amma mu tafi cewa ma ba annabawa bane an gane ko tunda da su babu karara duka istinbati ne ake yi amma idan muka dauka don wasu na fassara wal asbat da kuma jikoki kenan jikokin annabi wato Ibrahim kenan ɗiyan annabi Yakubu guda goma sha biyu wasu na gana al asbat jikokinsa ake nufi ba wai tantance ba waɗannan ƴaƴan annabi Yakubu kawai ake nufi domin annabta ta zama ta kasance cikin wannan wato family din kamar yadda an ka faɗa kenan ba sai an fassara ta da waɗannan mutum goma sha biyu su kaɗai ba a takaita akan su ko kuma a haɗa su da waɗansu waɗanda nasi bai tabbatar da sunayensu ba to almuhimmu dai mu ɗauki cewa shi dai annabi Yakubu mun san annabin Allah ne tabbas to sun yi ma annabi annabi yakubu yayi sujada muqaddarta waccan sujada ce wadda su wadancan suke son su ce an yi sujada akan gabai to cikin su za mu kafirtas kenan mu yarda cewa annabi yusuf kafiri ne saboda ai sujada ko mu kafirtar da annabi yakubu saboda yayi sujada ko mu kafirtar da annabi yakubu in mun ci wadancan yan uwa annabi yusuf ba annabawa bane ya ga ana yi wani sujada wanda ba Allah ba kuma yarda da wannan to kaga wannan dole ba zai yiwa ba to wani mi za mu dauka sai mu dauki abin da qadiya da ake dauka shar'u man qablana ai labari Allah ya bamu shi ko shar'u man qablana yana da sifa guda uku an gane ko idan Allah ya umurce mu da abu cikin ya umurce su da abu kuma ya umurce mu da shi to shikenan mun huta kenan mun samu nasi tabbas a ciki Allah subhanahu wataala ya rubuta mana kisasi a cikin alqur'ani in mutun ya kashe a kashe shi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla kaga wannan ya tabbata kisasi ne to sannan kuma a cikin shar'u man qabla na haka yake a cikin at-taura Allah ya faɗi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas kaga cikin at-taura to shikenan babu matsala mu dai Qur'ani ya riga ya faɗa ma ko da ma ba a faɗa mu abin a cikin at-taura ba mu dai an faɗa mu wannan hukunci kuma za mu yi aiki da shi sai kuma abu na biyu Qur'ani ya faɗi shar'u man qabla na abin da ya shar'anta musu amma ya ɗauke mu shi to in ya ɗauke mu shi kuma wannan babu saɓani ga malamai cewa ba za mu yi aiki da shi tunda an ce an ɗauke mu kuma wannan ba ga shari'a mu aka fara ba annabi isa ma da yazo ya ce wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum na zo ne in halatta muku sashen abin da aka haramta muku amma bi idnillahi ne ba da son kansa zai yi ba da izinin Allah ne zai yi wannan domin babu wanda adda izinin halattawa ko haramtawa sai da izinin Allah subhanahu wataala kenan in mun samu shari'a an ba mu labarin abin da mutanen mutanen farko aka shar'anta musu to sai aka ce muna an shafe shi a shari'an mu to ba za mu yi aiki da shi ba to sai dai wanda aka ba mu labari mu ba a ce muna wato su an umurce su da shi ko kuma an hane su da shi to ba mu samu nasin da ya umurce mu ba ko ya hana mu to nan ne malamai suka ce to shikenan sai mu dauki izina in na gari ne shar'u man qabla na sai mu dauka in abu ne wanda an ka hana su in ba mu samu nasin da ya hana mu sai mu hanu saboda mi saboda dama ba a bamu labarin kissoshin su ba sai dan mu yi amfani da shi to kenan nan sai ya zamanto wannan shine wurin da akwai sabani an samu amrun maskutun abinda an kai shuru to wanga kuma ya zo a shari'ar mu Allah ya hana wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada ba an sujira ga kowa ga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da mun ce waccan sujira wadda aka yi ma annabi Yusuf irin waccan ce to mu ta ma an ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada waɗannan gabbai na sujira ko ko yin sujira ko zamanin sujira ko wurin sujira lillahi na Allah ne shi kadai sannan kuma hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato abin da cikin sunnat tirmidhi na ummul mu'minin aisha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahad la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umurci wani mutum yima wani mutum sujada da na umurci mace ta yi mijinta sujada kaga wannan ya nuna a shari'a mu an hana karara da nassi to kaga irin waɗannan abubuwa yana da kyau kan wani ya yi tawili ya zo ya kawo ƙarya ya ce a cikin shari'a mu ana yi a babu shi girmamawa tana cikin zuciya kuma girmamawa kada a wuce shari'a abubuwa na Allah duk wanda ya nemi girma ya nemi bautar da mutane ta fuskar addini ya nemi makan shi girma sai Allah ya kaskanta shi duniya in bai tubo kafin ya je gaban Allah duk wanda kaga Allah ya ɗaukaka a'a ya nuna mutane addini ya yi biyayya shi ma ɗaya ne daga cikin mutane da annabawa da malamai da masu kuɗi da masu mulki da talakawa kowa an ce bai Allah ne nassi ne ake bi ba malamai ake bi ba su malamai za su faɗi abin da Allah ya ci in sun yi aiki da shi shikenan in ba su yi aiki da shi ba su ma za su samu sakamakon su a ranar tashin alkiyama da haka kar shaydan ya maka fitsari cikin kunne ka sa tsammanin malamai kai ma biyayya ba malamai kai ma biyayya ba in ka bi alqur'ani Allah ka bi in ka bi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi in ka bi shari'a baka bi malamai ba fahimtar da suka yi ingantatta ce karkashin alkur'ani da sunna ake bi kenan alkur'ani da sunna ka bi yana da kyau mu fahimci wannan to dan haka ba zancen manzo Allah sallallahu alaihi ya hana a cikin wannan shari'a kenan wannan yana da cikin abubuwan da ma an tattauna cewa in an samu abin da ya hana cikin shari'a mu magana ta riga ta kare domin cikin wata shari'a ana shafe wani ko da mun ce sujada da sun kai ma annabi Yusuf ita ce sujada irin waccan kenan shi a shari'a shi ba jahili bane don ya ce ma kana la an nushrika billahi min shay annabin Allah ne kenan a shari'a su in ma ba a hana ba to a wannan shari'a an hana in kun mun ce ta dukar da kai ce to waccan ma sujada gaba daya babu wanda za a yi ma ita ma kana li basharin an yu'tiya Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba ko bima kuntum ta'lamuna al-kitaba aw taqra'a wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أو تقراء ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون إن منش تعلمون الكتاب سند للتافي تعلمون الكتاب سندكم كما للتافي ولا يأمركم kenan isti'nafi ne wala ya'murakum sai da manto adafina akan an an yu'tihi Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nas ay thumma an yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah wala an ya'murakum kadiba cikin addurul masul fi ulumil kitab al maknun kaga tawjihin waɗannan ayoyi kuma kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir tabari kuma kadiba cikin sauran tafasir na dan baka misali ne kenan ba yiwuwa Allah ya ce mutum Allah ya bashi hukunci alhukma wan nubuwa Allah ya bashi hukunci da annabta sannan zai ce mutane ku bauta mini to in annabawa ma ba a yadda su ce su zo ne su nuna mutane bauta ya za a yi wani mutum dan yayi wani karatu ko bai yi karatu ba ma jahili ne ya dauki rigan malamai a zo ana bauta mishi ko a bi son ran wani malami saboda shi yana ganin ya kai wani matsayin da shi duk abin da yake so shi za a bi to Allah za a bi ko kai idan za a bi nasi to da kai da kowa karkashin nasi ne idan kuma kai za a bi kenan kai nassin da yake gyara ka shine addini amma nassin da baya gyara ka shi ba addini bane to kaga wannan ba addini bane za a yi kenan kai ne kake son abi ka kuma Allah zai nuna mutane kai addinin ba shine gaban ka ba a yi maka biyayya a yi maka da'a shine gaban ka sai Allah ya kaskanta ka tun da nan duniya kafin a je gaban Allah subhanahu wataala Allah ya muni tsari da wannan akida sai malamai suke cewa kuma wannan ta'akisi na ta'akisi ne raddi akan wannan qadiya dan wannan qadiya tana da muhimmanci bai dace mu wuce ta haka saka gaba shine cewa Allah ya ce wa rafa'a abawaihi alal arsh ya daukar da su akan al arshi gadon karaga na gwamnati ko gidan mulki na gwamnati al arshi shine wato gadon mulki kenan wa kharru lahu sujjada sun yi masa sujada to su waɗannan da suke son a yi ma wani sujada sai su ce ɗa ya yi ma baban shi sujada misali ko mata ta yi ma mijinta sujada to shi annabi yusufa kharru lahu baban shi shi ne ya masa sujada ba shi ne ma baban sujada ba kaga dan nan ma qadiyyar ma da suke zance kanta ma ba ma bisa akan ta ne ake magana ba don shi annabi yaqub din shi ne yayi sujada gawa ga annabi yusuf ko mun ce ya dan durkusar da kansa ko mun ce ma yayi irin wancan sujada a shari'a su in ma mun ce haka nan ne a halatti an halatta tunda ba za mu kafirtar da annabawa ba to amma dai sujjadan dai bai hudu ko ne da nau'i na sujjada bari to almuhimmu dai shi annabi yakubu shi yayi su kenan yanzu iyayen na kamata su yi mami su yi ma ƴaƴan sujjada a tawilin su ba wai ƴaƴa ne kamata su yi ma iyayen su sujjada ba kaga wannan duka tahrifi ne na alqur'ani da kuma soki burutsu da ake kawo waɗanda abubuwa ne waɗanda ba su da amfani sai dai mu yi fatan Allah ya mu tsari ɗan uwa musulmi wannan mas'ala ta ɗari hudu da saba'in da shidda ta canye muna lokaci za mu kara da wani bayani na karshe a karkashin wannan mas'ala sai mu dakata sai darasi na gaba idan Allah ya kaddara za mu tashi a cikin wannan sura insha Allah ta'ala abu na karshe wanda za mu kara shine cewa da anka ce inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal qamara naga tauraro 11 tauraro 11 yan uwan annabi Yusuf kenan tunda su 11 ne to wash-shamsa wal qamara da rana da wata sai aka yi saɓani, shin a shamsu rana, mahaifiyar shi ce rana, saboda a shamsu mu'annas ne, wal kamar da wata, shin annabi Yakubu shi ne wata, to in mun ka ɗauki ta fuskan lafazi, annabi Yakubu shi ya kamata ya zama to namiji domin alkamar shi ne muzakkar. A shamsu ita ce rana mahaifiyarsa, in mun ka ɗauki ta fuskar haske, to ai kuma annabin Allah ya fi haske. ina fata an fahimce ni to kenan yanzu shin annabi yaqub shi za mu ba rana don saboda ya fi haske tun da shine annabin Allah mu ba mahaifiyar shi wata saboda bata kai hasken shi ba ko kuma mu hankalta ma lafazin da an kai amfani da shi na rana da wata mu dauki cewa a'a lafazin ash-shamsu shine mace wato kenan mahaifiyar annabi Yusuf al-qamar shine ko mu ce halakin shi duk da ke da zance mafi inganci iyayen shi Allah ya zance ba ya a ce halakin shi ba tana yawa cikin Isra'iliyat ne za a ɗauko wannan almuhimmu in mun kalli ta fuskar haske to kenan annabi yaqubu shi da annabin Allah maza Allah shi kamata ya fi ɗauka haske to shi kuma ashamsu zai ɗauka mahaifiyar ta ɗauki alƙamar in mun ɗauki lafazi to kuma lafazin ashamsu mace ne kenan mahaifiyar annabi Yusuf zai koma zuwa gare ta alƙamar kuma lafazin shi namiji ne kuma zai koma zuwa ga annabi Yaqub to shi akwai maganganu da dama da aka yi wasu su ce a'a ashamsu annabi Yaqub saboda ya fi haske alkamar mahaifiyar annabi Yusuf saboda bata kai wata haske wato wata bai kai rana haske ba wasu a'a ashams mahaifiyar annabi Yusuf ashamsu mahaifiyar annabi Yusuf saboda ashamsu mu'annas ne idza shamsu kuwirat misali yazo da ta'un ko ba haka ba wal qamar shi ko qamar namiji ne wal qamar qaddarnahu manazila bai ce qaddarnaha ba kenan namiji ne sai a doki ta fuskar lafazi a doki alqamar a ba annabi Yusuf shi yasa ma za ku ga cikin fukahat da suke kawo mutanabbi yana yabon wani mutum da yake ya abin nan ya ya ya kauko ya mutu za a cewa ko kuma yana dare amma an rasa shi yake cewa ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلة النساء على الرجال فما التأنيث في اسم, في اسم الشمس عيب ولا التذكير عيب في الهلال يكي تشيوا شرف للخلال يتشي ولو كان النساء كمن فقدنا da dai a ce mata suna kamar mutumin nan da muka rasa a ce shi mace ne saboda aikin da ya gabatar su da kokarin da ya gabatar a ce mace ne yana matsayin mace ne ya mutu bayan yayi wannan aiki ya ce to la fuddilatin nisa'u al rijalu da sai an fifita mata akan maza wato mubalaga ce yake yi ya ce cewa to فما التذكير فما التأنيث في اسم الشمس عيب تأنيثي da anka ce ma ash-shamsu ta'anifin da anka mata anka dauke ta a matsayin mace bai zamanto aibi ba cikin yaren larabci saboda tana tsayin haske wala tazkiru fakhrun lil hilali kuma kasancewar wata an ɗauke shi namiji tafkir an kawo shi da nufin namiji bai zan alfahari gare shi ba domin rana tana matsayin mace amma ta fi wato wata haske kinan in an kalla mu ta fuskar haske ai rana tana gaban wata ba za a kamanta su ba to waɗannan maganganu ne dai da kuma asar da irin maganganu na oda ba oda na malamai da suke kawo na dan kawo su saboda wata rana tana yi wa ɗalibin ilimi ya ci karo da su ɗan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara akwai rayuwa za mu zo mu tashi insha Allahu a mas'ala ta 477 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته